أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na almuharram hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyar ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu kina wannan lissafin tasuwa da ashura za ta kama ladi litinin azumin da yake da samun kafara ta shekara guda na arfa shine shekara biyu wadda ta wuce da mai zuwa na muha- na ashura shine shekara guda wadda ta wuce Allah ba mu iko yi duk da fadara ta zo akan ashura kuma tasuwa tana binta kan sunnantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya saba ma yahudu kenan za a yi tasu'a da ashura shine abin da ya tabbata a sunna yan uwa dangane da karatu ga shi dai tsawon zamani wanda ba mu samu damar karatu ba Allah ya kaddara mun dawo wannan karatun bayan aikin haji wanda yan uwa ina da sako da dama ga yan uwa na irin masu shuraren da sauran malamai wanda Allah saba game da su a can wajen aikin haji na isar da gaisuwa ga yan uwa kwarai suna jin daɗi suna horin cikin ganin irin da suke ga jama'a a irin wannan aiki da ake na addini kwarai kwarai abin ya huce da muke zamani gaskiyar magana wallahi da wuya ka ga wani in dai musulmi ne kusan cewa kurjin wa'azi ya zama ta kusan aikin kowa ne wallahi da wadda ga misali ɗan najeriya ne ko cameroon ko chadi ko burko wannan cote d'ivoire din da yake da hausawa in dai an gama aikin haji wallahi da yawa kana girma na ce makar kada wani zai ce markan kowane sunan daban da ya ɗauka amma kurin kusan kundin tare suke da mu wallahi suna isar da gaisuwa kware da yan uwa muna fata kuma addu'o'i da yawa da suke na alkhairi muna fata Allah amsa shi ne babban abu Allah amsa mana addu'o'i kenan a darasinmu na karshe mun tsaya a aya ta talatin da bakwai wanda muna cikin kisar annabi suleiman tare da wani gudunmuwa babba wadda tsuntsu ya bada wanda da yawa daga cikin mutane ba su bada ba hudahud alhudahud shi ne wannan tsuntsu wanda ya kawo labarin tsame wata al'umma wata daula ta kawo ci zuwa ga musulunci doyon bayani ne maka yi tun daga inda ya gani da inda ya kawo labari da inda aka yi shakkar labarin shi aka nema neman gaskiyar labari labari da ya tabbata abinda hudu-hudu ya kawo labari na wannan daula ta bulkis cewa wannan daula ta wannan mata tabbas akwai ta kuma kafara shi a wancan zamani wanda annabi suleiman irin baiwa da allah ba shi ta aikin tsuntsu da takarda zuwa ga wannan baiwar allah kuma da yadda ya zo da saƙo da yadda dai suleiman mun ji dai labarin kawai baiwar allah yadda ganin saƙon da ta samu daga suleiman ta tsorata ta san wata daula ce ta yi taka ta kawo shawara a hadarta gaje irin irin wannan takarda tabbas takarda ce daga wata daula mai ƙari kuma irin waɗannan sarakuna tabbas in suka kai gari suka cin magari suna mai da manyan askantattu suna kare daula to amma ji abin da zan yi ni duk abin da ya same ni me shawarar ku yan wada suka ba ta amsa cewa ta mu dai in dai ƙarfi ne ƙarfin yaƙi da niyya da makamai mu mallaka in dai wannan ne man suke diba abin da ta kamata a yi da ke mata ce mai hankali ta gaya mata dai haɗarin al'amarin da tunkara irin wannan daula amma ta ce za ta jarrabe su za ta gani daula ce ta duniya wadda abin duniya zai shagaltar da ita mu sami kanta ko kuwa ta shirya kyauta ta musamman ta kayan abin a zo a gani ta aika mu suleiman da wannan dukiya ta jarraba shi ganin irin yadda ya ba duniya gaba ko ba sai ba gaba ba wannan sako ya kai musulman na kyauta daga wannan alƙarmar daula akan tashi karama ce wanda anan abin da yi tsoro a can anan yi maimaita musu cewa mu za a gwada mu dukiya haba a yi ba gwada mu dukiya ku za ku ke furin ciki da kyauta ni ba wanda duki za ba ta kai ta kawo ba amma tun da abin da dukiya kuke so ku kawo to ku gaya mata ganin ina zuwa da sojoji ko rundunar da ba ka iya tunkarar su za mu je mu karya su kaskantar da su maza ku girgoya mata wannan shi ne abin da ya wakana karatunmu na ƙarshe cikin za mu ji yanzu bayan aike da ya mata kuma menene yau kan a fadar suleiman
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين na'am yanzu yan uwa bayan wannan abin da ya wakana suleiman ya tabbata da wannan baiwa Allah ba abin da ya mata saura illa ta mai kauya kudu kuma dole ta zo ba ta abin yin ba shi ba to yanzu don ya gwada mata abin ba ɗaya ba ne ba daular ba ɗaya ba ce mulkin ba ɗaya ba ne a cikin hada ta aljannu da mutane ƙala ya ayyul mala ya kuma ana ce ya fada ‘yan hada manya-manyan mutane ayyukumi a cinibi a rashiha ƙabala an yatu ne musulmi wane ne a cikin amma da kamar cikin tarokai magana wa zai iya kamun wannan gado nata wanda aka ba mu labari na arshin azim waye zai zo wannan gadon na sarauta a nan kayan ta zo tana mai kauya dan tana musulma ba ya taba kanta kayan da musulmi ta zo wa zai kawo gadon a cikin daular mu waye zai iya in zaka Suleiman ya tigiya cikin fada ko ya kawo nashi jin haka قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين na'am qala ifritu min aljin jin haka sai wani tsagera tsagera cikin aljannu wani tsagera shi ifrit tsagera cikin aljannu can sai ya ci an ati ka bihi abin an taɓo mai mukamika ni wani abu da ka tambaya zan zo ma da wannan gana kayan ka tashi da gana dai ana zaman wahala ka zaman wahala kake kayan a tashi kayan ka kusa daga nan zan kama ka wannan gana kuma wa inni alaihi da qawiyun amin kuma ni game da wannan gado da ka tambaya ina da ƙarfin kawo shi yaro ni bai yi ina da ƙarfin kawo shi kuma amin ni ne amana ne ba na tsada ba na cin amana na yawa ɗauko hanya a rage wani abu ko na ake ake mutum ya rage ko ya sace wani abu a duk da mutum ya gada ya ce shi kawiya da ƙarfin kawo shi ko mutum ne bawa ne mai amana dan aljani ne a mace shi mai amana ne ga ƙarfi ka amana yanzu zai kawo shi yadda yake wannan abin samu ne abin nema an samu shi kenan to amma hada ta gani haka wannan shi nake gudun mu shi kenan gudun mu ifiritu to anan ha akwai wani bawan Allah
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
yanzu mun ji gudunmuwar ifiritu to gari ba Allah mai ilimi shi nan ba ƙarfi bane ba ƙarfin gaske jiki bane ba ilimi da kwar ismul azam kenan kwar qala allazi indahu ilmu min alkitab sai wani wanda yake da ilimi daga cikin littafi na ta mana ismul azam ismul azam suna Allah mai girma nan cewa wancan aljani ne wannan mutum ne kamar da Ibn Sulaim ke cewa zahir magana da mun fara ce da mutum da aljani wancan gudunmuwar aljani wani aljani ne saboda ƙarfi da Allah ya bashi shi kuma wannan saboda ilimi da baiwa ta Allah bismillah al-azam Allah ya ce qala allazi indahu ilmun min al-kitab wannan wanda yake da wani ilimi daga cikin littafi yace an atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuka ba tashi ba dogon lokaci ni zan kama shi kafin kibta wal ido kafin da kibta ido kurin gashe gaban ka wannan ga- abun gaya wuce kurin abun haka abun abun kun daga Allah kurin kafin kibta zan kama shi shi wancan yawa an jima ana yi kafin a tashi na ayi awowi shi wannan kibta ido jin haka sai wannan kuma muka bari abin wani a ce magana cewa a abu ne an tsare iya hudi falon ma'ar mustaƙirar inda iya hudi sai ga wannan gado a gaban sulma ba ba hira ba ce ba abu ne aikace kurin iya iya hudi sai ga gadon iya ganin wannan gado a gaban shi suleiman ɗan hada min fadalar rabbi abin ya huce tunani ya huce da sai dole koma ga Allah ita wannan iya daga cikin fadala ta ubangiji na da ya bani irin wannan fada irin wannan irin wannan mulki irin baiwa da Allah ban dan fada ba sun wannan hidima wannan iya daga cikin fadala ta ubangiji yan wannan kullum idan aka arce da Allah an kare da abin da aka dangana ma Allah to abu ya wuce hankali akwai wanda ake tabi'i na tabi'a ita daga za abin da aka ce Allah abu an kare yan wannan masala wanda yake shugaban radio Kaduna da dan lokaci lokacin shugaban Kaduna wani bawan Allah samu irin wannan a Najeriya wani bawan Allah tije yanzu iya nan zai ka iya daga ya bace maka zai karshe a Kaduna ko a Lagos ɗan rajo Kaduna suka yi shi ne musamman da a kore shi tabbatar da kayar gaskiya ne na shirin ya zo daga Kaduna aka ba shi takarda aka gamu aka ce wani tsaye a wuri kaza a Lagos iya huta minti ɗaya suka wace gashi ya zo wallahi da shari'a da tiye ne duk daga cikin inda ya hukun ya mutu ya bace maka kun yi ina ne ko da gari ne kun zuwa ga ko da gari ne aka ce iskoki ne ko lukan yace kun abin da Allah ya Allah cewa wallahi ba san komai ba kun shi ne cewa da gari ne kun kun shekin aure Allah ba wace ba wata karama ko aya kun shekan ne ba nan a ce laka dibi na kwarje dogare shi kuna kida abin da aka ce Allah ya tsare kina wannan bawan Allah iya yin magana kurin sai ga gado a gaban Suleiman ganin wannan gado Suleiman ya ce hada min fadal rabbi wannan iya daga cikin fadala ta ubangiji na da yamin kuma wannan da ya buduwan a ashkuru am akfur wannan Allah jaraba ce Allah ya na ji jaraba bawa da wani alkhairi da wata ni'ima haka yana neman jarrabawa da musiba duk ɗaya Allah ya ma da jaraba kai kin Allah ya mu wannan jarabawa don na a gana gode in samu sakamakon godiya ko zan butulce to ku sani oman shaka fa'inama ya shukuru nafsi duk wanda ya gode ya godiya ga Allah ba Allah ya rawa alheri kan shi yawa kama Allah komi ba kanka kawa don alheri sakamakon kanka zai koma oman kafa haka wanda ya butulce an kai tsiyama dai Allah ba ruwan shi kanka kawa fa inna rabbi ganiyun ganiyun karim ubangiji na mauda bai bukata wajen kowa kuma Allah bai karuci wani shi cikin sai musulun a tare da sai karuwa shahararra inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin hadisi kudusi ya yi ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكد القلب رجل منكم ما ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفقكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم الله سبحانه وتعالى يا باينا حسني إن أنفركم da ‘yan ƙarshen mutane da aljannu duk wanda aka halitta ɗan farko da ƙarshe mutum da aljani a ce gaba ɗayansu imanin sa'adman naka jibril hawan dai kowa imani a ce dukkan ku duniya tun warko har ƙarshe mutum aljani imanin a zaman dai kowa imani haka suke duk da imani gaba ɗaya ya ce yin haka ku yi haka ba ba ku ƙara komai a cikin mulki ya ce haka ‘yan ya bayyana farkonku da ƙarshenku da mutum da aljani a ce dukkan gaba ɗayanku a zama da kowa tsakiyarinci ƙarfi da umar iblis kowa ƙarfi to yin ku zama mutu dukkan duniya haka latatu aljanu haka shi haka ya ce bai rage kuni a cikin mulki da haka allah ce ya bayyana kusan kurin ayyukan da kuka yi ne ake ƙididdagawa a yi lissafi sakamakon abin da ka aikata ne wanda ya ga alkhairi a cikin kayan shi ya ma Allah godiya da samu da mafaka wanda ya ga mugun aiki kan shewa haka nan Allah bai bukata wajen kowa inna rabbi fa inna rabbi ghaniyun ghaniyun karim ubangiji na mawadaci ne mai karamci wannan abin da Sulaiman ya hudi lokacin ganin wannan gado na Bilkis a gaban shi tuni ga gado ya kamata a magana
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها yanzu ga gado a gaban shi yanzu iya so ya ga hankalin wannan mata da iliminta zai jarraba ta ya ce mai hada masu aikin nakiru la arshaha wannan ganin a canza shi ba gaba ɗaya ba a ɗan mai kuskure ma a ɗan mai kuskure ma a ɗan canza shi a yadda yake kuma na mun yi haka ne ya ce nan zo a ta hatari an lamta ɗin da zai haka zo shin za ta gano gadonta ne aka canza ko ba za ta gano ba don mu jarraba hankalinta kuma na haka kama ƙare da mace an ƙare yanzu zai mi yawan bayar Allah
فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
yanzu kenan Allah subhanahu wata'ala ya takaita mana kisar an kare da hatta zo ta taso hatta zo hada Suleiman falamma ja'at lokacin da ta zo wannan hada Suleiman qil haka da arshik an ce kenan mai magana daban Suleiman wannan shi dai amata wannan magana a hada haka da arshik haka gadanki yake ta ku tambaye haka gadanki yake ta mai hankali ce he ta mai da jawabi irin inda tambayar ta zo he ta ce ka annahu hu inda ta aka yi haza arshiki daban ne wanda gadon ki ne na ta'i a haka za arshiki haka irin gadon ki yake tambayi haka irin gadon ki irin haka yake ta ce ka annahu hu kai kamar ma gadon na wani kamar shi ta nufin ya fi suke ta gano wani abu tun da aka canza ta gano suka kaman ma shi ne shi ke na ce nan sulemana ke magana cewa wa utun da ilimin min qabliha wa kunna muslimin tini Allah ba mu ilimi ka hanta zo a cikin hankali mai fahimta amma Allah ba mu ilimi ka hanta zo mu da mu muna musulmi ga Allah muna musulmi ka biya ga Allah yanzu me labarin wannan mata me mushkilar ta وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين na'am wannan mata Allah ce wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah abinda take bauta ma wanda ba Allah ba ta rana mai magana tana bauta ma rana wannan abin take bauta da ba Allah ba shi ya kange ta kan bautar Allah innaha kanat min qaumin kafirin wannan mata ga matsayin ta a wancan zamani tana daga cikin kafurai masu kafirce kiran kafira ce haka ta zo ta da kawurta haka ta zo ta kawurta yanzu qila laha
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
ƙila na dukkan sara yanzu bayan ta zo irin da bako a kai bako hada mata wurin sarki baki gidan sarki bako yanzu ki shiga wannan gini a sara a kan a sara gini babba kan kare ta ibn nisara amma ibn sara babban gini bildin gini na kwarai ki shiga wannan gi- babban gini to an suleiman an san daular suleiman an yi gini na iyaka kawa da ado kuma aka yi ginin da bitar bitire ne bitar ne kwalabata- kwalaba ana ga abin da ke ko'ina komi da kwalaba aka gyara aka gina tunan a shiga ginin akwai an yi ado an yi kama da tabki da waye da tabkiya da komi amma kuma za a bata sama da ke kwalba ce za a bata sama da ake abin abin ado da ake yi. za a bata sama a wuce amma ƙasa ruwa ne ƙasa ruwa ne amma saman kwalba ce ana da abin da ke cikin ruwan a wurin shiga ita ganin wannan ruwa shi ne ce da aka ce ki shiga falon mara'atu da ta ga wannan gida wurin wannan shiga asibatu lujja ta ce tsammanin wani ruwa ne kamar tarki ne a ƙwaƙwa wata gada ce ta ruwa ruwa ne za ta bata ruwa ta keta ta shiga har ta tsammani ruwa ne a yi a keta ta ruwa a shiga gidan to kashe fata an saƙaiha ya ta kwale ƙwarinsa nan akwai manganu da yawa yi malamin tafsiri Allah ji kansa gafarta musu kamar da Usaimin Rahimahullah ke cewa Allah gafarta musu an kawo manganu da yawa na wani ai asali ubanta aljani ne wata mace kanin a aheta haka cikin tafsirai na Usman Allah a wani tsakanin a aheta kanin mutum da aljani aka aheta idan tana da kohoto abubuwan kohoto ne irin na jiki jikin ne waye duk wanda shi ga rubuta tafsirai Allah gafarta musu wai wannan abin ne shi yasa kenan yake so ya ga wannan gaskiyar magana duk da ala kulli hal masu kawo su tafsiran ma sun kawo cewa amma ni ne haka aka faɗi dan gaskiya ne ko ƙarya ne amma ba hakan ba take a gashi ne da yadda da yawa aka duka da yana abu da mu da yanzu abin da muke sama Qur'ani ka mana ko da an ba mu labarin wannan an mata wani abin a zo a gani abin kawa ta yi tsammanin tabki ne ruwa ne za a shiga ta ce a'a sai ta kware kwabri قال aka ce mata innahu sarmun marradu min qawadi bai wada ba ruwa bane ba aje ta ci kayan eh ta ci abinki wannan kawa ce bitir ne a kwalba ce aka mumarradu auna aka aka mai aka nake musulmi sulub ana da abin da yake ciki kwalba ce kudin ba ruwa bane ba kike wuce wannan malamai ke ta kashin wannan bayanin a ta rasu ne kana magana ku diba kawura ce amma ko a kafurcin da a kori al'aura a kori sutura duk sutura ta tarihi kwami kwamin da are yanzu da dalilin da ruwa za ta daga karanci ko ko tana na mulki mana turawa kafaran farko suka mulki da jama'a duk sauri kan sauri da ga rigan mace har kasa da kasa har kasa rigan turawa na farko har kasa za a sarauta akwai addini babu addini ne da zurfi wani lalaci ne zamani ya kawo lalaci magana tallar zur mai tana tallar cinya ko jin wani akwai turakar a egyptin turakar shi bai kagu bai kagu bai kagu da ma akwai tura akwai mini egypt duka ka ga mace amma mai zaka shugaban kasa an zo har shugaban kasa mace babba ta duniya ta zama na kana mata cinyoyi ta tsawa kana cinye ta hili abin tana gari su zane tana fata mata tana fata mata tukun mata misal ke mata fata mata za ta zuri ne a wani shugaban ta zo shugaban ta babban ta zo wani shugaban kasa amma zuri take wannan kafurcin zamani ne ya ce sai ta ita fare ƙorin aka ce mata a'a ina husar mu maradu min kaware min kaware da wannan min kaware wannan wani ta gida ne wanda aka goge kwalba ce kuran kenan ba ruwa ba ne biki huci ganin haka yan uwa wannan kullum Allah suke masu alkur'ani ana saka ta masu yanzu da nake na ce mun ji ne ta zo ta zo hada Suleiman an kai ta hada wani gida daban na gamuwa da baki yanzu dai an tattauna yanzu sai ake saka ta mana me yawa kana bayan wannan tattaunawa qalat rabbi inni zalamtu nafsi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين nan kenan nan ta yi wa'azi an ja an wata gani addinin kyau ta gane sun ce gaskiya ya ubanta ta ta yi nadama kai tsaye ta ce ya ubangiji na zalunci kaina da bauta ma wannan ka kuma daga yau ni ma na mai kauya zuwa gare ka yadda su nema da zuwa gare ka shi muna murga duka duka daga yau mu duka musulmi ne duka musulma ni ma na musulunta wani musuluncin lillahi rabbil alamin gaba da mun musulunta mu mai kauya zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba daya kenan wannan baiwar Allah ban ta biki kan biki ta musulunta ta koma ga Allah subhanahu wata'ala yan uwa wannan shine karshen kissar Sulaiman yan uwa anan kullum Qur'ani ku darasi wannan zaka ga cewa gudunmuwa aka ce mutum kanka kasa ga tsuntsu kowane musulmi ya bukata ka gudunmuwa cikin addini kuma dole haƙƙi ne a gode mu wanda ya kawo abin kwarai wannan tsuntsu ne abin da ya abin kwarai allah ya bai shi har ya kawo labar a cikin alkurani shekaru dubunnai kuma ƙarƙashin wanda nake kira ga matasan sunna yau za ka ga wani abu ɗan wani abu kaɗan da ta kaga ya karya ba matasan suna game da izala kuma ta kungiyar izala kuma da maizala wanda ɗan uwa a nan sarrafa iya cewa lashikun lam lashikun nasu din wanda bai gode ma Allah bai godiya ga mutane ɗan uwa malaman izala idan har ahalin suna bai gode mata ba ba magana aibanta da malaman da kungiyar da wani cikin wannan tsuntsun ba wa jibiri kudin ishara ce ya kai ga suleiman wannan ta musulunta su kuma wani kungiya ce wanda duk mai hankali a nan kasashenmu ya san aikin wannan kungiya ko na malamai wanda mu ma dalilin aikin sa za mu kusa addini wannan muka fahimci sunna an wajen wanda ke wannan kasashe namu nijar ko najeriya ko inda dai bahaushe ke kowa san yadda aka tashi cikin shirka da allah da bid'a ta mamaye mutane mutum iya sallah iya azumi iya kiran aljini iya kiran rauka ya ido dam da ya ido haka ka ya ido ya sa guru ya sa laya ya je ya ma kice magana dan wa kowa ya san amin kowa ya san irin halin da muka tashi a nan kasashen wannan kungiya da kashin karantarwar abokan mahmudu gumi kowa ya ba wani ba wannan shi dole a yarda shi mujaddidi a wannan al'umma kowa ya bari shi biyu wannan al'umma ba na godiyo rahmahum Allah wannan almajiyar wannan bawan Allah wa'azi da suka shirya suka ba da kansu da rayuwarsu akan wannan da'awa zuwa ga sunna a halka bid'a da shirka a barin kiran sai dai da kowa duk wani wani wata da suka zana ta kaza eh zala kun yi zala aka ne ba ko shi uban shi ma a sunna sai ya waka shi dalilin su wa'azin ba Allah baban ka ya da sunna har ya kai ma ka fita sunna haka ga makaranta ko Madina ba ta da Madina ko wuri har ya ta ba Allah su suka waye muka zuwa da mai ilimi shi ka je ka sauyi ko suna wasu kanka ka ga ma yadda godiya ka gode musu ko ba kace wallahi bayanan suna ta musu kanka kiran bai dacewa in ma ko kan gane kiran ko baban ka ne gane kuma da yawa cikin suna aka yi da sama wahalar da aka sha kan wani bayan Allah sun ba da rayuwarsu wasu sun mutu sun ba da komai suna rayuwa sun ba da har ana da yau addinin wanda ka zama kan ma sa abin da aka yi ba balle ma yaro da sa abin da aka yi ba da sa abin da aka yi wallahi an ba da rayuwa da lokaci sun yi aiki ba shi iyaka ta shirya da al'umma hudu al'umma daga duhun shirka ba duka da ba shirka dan wanda sai mu ga lalawa jiyo ba mun sa abin da ake ciki mun ta cikin shirka da Allah Allah ta wata mana ba abin da ba mu ga mana komai da mu akai wanda dalilin wa'azi wannan bayan Allah muka gano shirya Allah saka musu ahimi saka mu da malaman wallahi da kungiyar da malaman ba su godiya Allah saka musu ahimi kora kore kuma Allah gafarta musu dan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa musulmi iya magana kan ansar gudunmuwa da suka ba wannan addini yake jan haka da za a waye gari a mamayensu shi kaɗan ya tafi ƙabaru min musulmin mutu yau da min musulmin a musulmin ya ce ina kiran ku jan ansara ko a musu abin suke na kware ko kawo da kai ga muna na wasu ai ko ne sai ya aiki wanda haka yana duk wani mai cewa zana kaza waye da na kungiyar zana kuka jama'a wani malamin sunna wanda ya ji ma ya da don kuskure kuskure daga kuskuren baki ya dauko a shigo social media ana yada malam wani ya ce kaza waye ya ce kaza ana aiko ga mutumin cikin ahli sunna ne cikin biyan ahli sunna ne ko ma shigoki kuma a ta wani hanyar malamin ya gane sunna shi kai shi wannan bitirci ne bitirci ne lamu da zala sai godiya Allah saka musu alkhairi تقبل على ربك ولقد أرسلنا إلى
يختصمون na'am yan wasu ko su sassabo ful amsa da labarin annabin Allah sani Allah ce wa laqad arsalna ila thamud akhahum salih mun aiko tabbas mun aiko wa samudawa dan uwansu salih wani kiraye an ibudullah ku bauta ta mu Allah kiran zuwa tauhidi yayi a bauta ta mu Allah kadai iya wannan kira fa'idahum fariqan yaqtasimun wani shine al'ada kira zuwa ga Allah ana kira za a samu wanda ya amsa da wanda yake dole a rabu ta kanka magana an raba kan jama'a an raba jama'a gari ana tare akan akan shirka ko bid'a za a yi wa aji wani ya gano ya ce ya raba kan jama'a an kada raba kan jama'a za ka mada ko mun tare muke ko mun kuyi ku shirka ku bid'a tare za a yi kira aske ya zo wani ya gane wani ya kiya ka dole a rabu dole a rabu haka ta auki da take ga annaba ana kira daga an kungiya biyu da masu amsawa da butulu ya ce fa'izahun fariƙai na katasimu sai ga tattama jama'a biyu a garin ana ta rigima da masu kira zuwa ga Allah gobar maya tsaye da addinin Allah kaɗai da Allah da ibada da masu ta uwaye da kakannu galgajiya haka abin yake wannan haka yake eh wannan bawan Allah ne ce قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون na'am nan iya karantar da kai cewa wa'annan jama'a sun ka irin abu su ga dukkan manzannin Allah in har annabin Allah kai annabin Allah ne ko in abin da muke ba gaskiya bane ba a kawo azabar Allah ma a halakar da mu ma tunda Allah ya da mu kan da ne muke shine qala yaqul yace ya mutane na lima tasta'jiluna bisayyi'at qabla hasanat me yasa kuke neman gaugauta ku azaba kan kyauta ku ne ma azaba Allah ma ku ne azabar Allah in gaskiya ne a muku azaba sai ku Allah ya shirye ku laula tastaghfirun Allah me yasa me zai hana ku nemi gafara ta Allah ta kurakurai laifin da kuke na bautar wani Allah me zai hana ku nemi gafara ta Allah la'allakum turhamun dan a jikinku kin ga shi yana ganin ku tuba ga Allah ku koma ga Allah ku samu gafara ta Allah amma me suka ce قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون qalu tayyarna bik wa biman ma'ak nan me yawa kana cikin wannan kitahiya an samu matsala a gari da rashin ruwa rashin abinci da za su da kokin sauransu sai maimakon su gano kamun Allah ne jarrabawa ne daga Allah subhanahu wata'ala ake musu sai aka mai da abin zuwa ga sani da jama'a imani ta mu dai tsayyarna bik muna canji da kai ma'ana kai muke canji da kai kenan dalilin abin zawwaka ce ta kawo nan jaraba ta hori eh zawwaka ce ta kawo wani jaraba rushin ruwa da ya zo kai ne da kai da masu binka haka suka gaya mishi ya ce bal ya ce da aikumin dalla wannan abin da kuke neman canyi cewa daga wajenmu ne zarrabawa ce daga allah bal antum qaumun tuftanun ku mutane ne wanda ake jarraba ku ne ake jarraba ce daga Allah yan wa kullun addinin Allah guda ne ku mutanen su ne lokacin mas'alar ka ji mas'alar zabba sunna a wannan dare nan shekara talatin daidai turuwa juye katurban dus lede juye katurban dus an yi zama a wani babban gida suka ce malaman garin manyan malaman garin wasu dare wasu mutu aka zamana an samu matsala an gajen wuta ba ruwa hori ya zo gari ana neman aka kira malamai da fata a yi addu'a Allah karuwa daga cikin abin da kawo a hana ‘yan izana sallah a bakin tasha a hana su kunu sam aka ɗora wa ‘yan izana wai su suka rage ruwa a gari ne ba mutu da wani me ba mutu da wani nan muka rage ruwa ko zan ne bala'in da aka yi tsayi a da abu da aka yi Allah Allah ɗari abu a da aka yi kaga yi amai da abu maimakon ku gane kuna cikin yan wanda shi ɗan takata ake a sha giya a yi karuwanci a yi surkulle a haukata wannan a ɓadda wata abu da kai ɓanna ke wadda ba a kirwa bai ta yi sallah kun a bakin tasha kwanan ba bauta ma Allah a yana ba ba sallah wannan abin da suka faɗa kenan Allah subhanahu wata'ala da cikin hikimar shi an kulla makirci Allah da ya yi maganin abu kuma ya ka dalilin da aka musulunci da musulunci kan sun lafi wannan kenan halin mutane ne a yi canji da mai da'awa zuwa ga Allah lallai kada ba ka koma ga Allah laihin ka da kake laihin ku ne Allah ke jarba ya ce wannan canjin da kuke danganawa abu ne daga Allah kuma Allah ya jarraba ku ne ke bal antum qawmun tuftanun kuma da wanda ake jarrabawa fitina ce kuke ciki ba daga wajen mulki wani mulki kan kan annabawa haka suke da za matsala a ta dalilin su wani haka halin mutane ke Allah ya shirye da mu na Allah ya ci gaba وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
na'am ya ce wa kana fil madina tis'atu rahab a wannan gari na annabi salih akwai wasu mutane tara tsageru tsageru gari eh su tara mutum tsagerunci a cikin garin wa'annan gananan su ne jagorori ɗan duniya batattu a garin jagorori ne eh, shugabanni ne na al'umma batattu Allah ya ce tisa'atu rahab su tara tara wannan gaba da nace yuslif al-arab wala sulhun ba su da wani aiki ko ya Allah kuma duk kurin Allah mabannata ne ba magana gyara kan kun su ne jagorori a dole ga lalace su ne jagoran kun ba su nisan komi illa banna a sama wa'annan ne Allah mai suka yi
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون na'am qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu suka yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwa na gana mai a zo don a yi abin da gaske suka zo suka yi rantsuwa kowa ya rantse da girman Allah akan za mu turbike shi daga za mu hallakar da sani da mutane shiga da jama'a shi haka yadda aka yi rantsuwa ya ce suka ce idan muka ke don gina ai wata kulla-kulla ne an keɓance an yi hira an yi shawara an ɗauki alkawali idan aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ai zama aka yi aka yi shawara me za a mishi a kashe a dabin za su kiya a kore shi ai za shi waje ya je ya kira zo ya yaƙe mu a ɗaya mai shayi mu duka duka duka abin da zai iya yi gurin a haɗa kan jama'a a taru kowane gida ya kawo nashi a haɗa a ji a mai zama guda aka suka su ma wani haka ne suka yi rantsuwa da girman Allah aka haɗa kai za a zo tare a zo a kashe shi da shi da iyalai shi gaba ɗaya su mana alƙulan na liwali ma shi zama halaka hali ai za mu ce ma ma'ana dangin shi kuma sun tambaya kaza ka mun mun duk da nan an san su ne masu adawa da shi dole aka mutum ya mutu a da mai adawa da shi kan shi ta ce a mu ban san abin da aka ba mu wani ba ba mu je ba sabu me ba kuma inna da sadiqun kuma abin da shiga muku gaskiyar magana kenan ba mu san wanda kashe shi nake haka aka kulla za a mishi naka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa makaru makara ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون na'am Allah ce wa makaru makara sun kulle wani makirci sun shirya makirci na wa makarna makara Allah shi ma ya da irin nashi ya maida musu makircinsu abin suka kulla amma ba mu lashe kurmi san ba irin shiri da Allah ya musu haka suka shirya a halakar da shi kuma mai Allah ce gaba mu je gaba فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ce fanzu kaifa kana aqibatu makarihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in kaji kadiba wa'annan mutane me ya karshen makicin da suka kulla Allah ce mun dirkake su damarnahum da su da mutanen gaba yan uwa suna cikin wannan don abu abin da ya wakana su awi da gama sun zo su hara da shi su aka fara waɗanda suka fara zuwan suka laɓe su aka fara hallakarwa kuma ana nan su kuma ‘yan gari ta na zuwa shi ne tsawa guda da Allah ya musu suna jira iska ce menene don ya ba su daban an je an soke taguwa ita an je an soke ta kuma ya ba su labari ta mata'u fi dalikun ayyam zalika wa adu ghayr makatu an soke ta ya ce to yanzu karshe yaro za ku zamana a gidajenmu za mu yi zaman kwana ya kayyade musu kwana uku da tsare ku mace zalika wa'adun ghayr makdub wannan wani alƙawari ne da Allah ya akan ku wanda baya ƙaryatuwa a heda in ranar ta zo ba kashe ku za ku ce ya ƙarya ce kun iya zawa an kare haka Allah ya musu tsawa guda suna jira suna jira kuma a garin da masu imani da masu kafuran tsawa guda ta gama da dukkan wani mara imani Allah ya ce fatilka buyutun khawiya kanta
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون
fatilka buyutun khawiyatan khawiyatan bima zalimu gaje gidajen suna nan khawiya ba kowa dalilin zalimtu wa yau hikimar Allah kaje a Saudiya ma a Saudiya garin na take Egypt a Saudiya tsakanin Madina zuwa Tabuk a nan Egypt garin yake iyanan har yau ya zama to gidan kallo kallo gidan dari iyanan kamar ga kira zaka ce wani zo maka yanda yake ba abu da gidaje da na duwa cikin duwatsu ba gida ba da na birgin laka ko siminti a ce ya roje a cikin dutse ake na jam da ado da komi da komi da abin anansu kaga ce yau ma suna ciki inda za ka ci ita ga gidajen nan suna nan hawiyar suna da ba kowa tsawa guda allah halaka da su a ce zaka je da rijiyarsu da komi da rijiyar taguwan cikin zuwa tashi duk gashi nan garin amma iyayen nan ya zo gidan kallo kallo bi ma zalamu dalilin zalimtar kansu wa'azi ya zo sun ki alati inna fi zalika la'aya cikin al'amarin wa'annan jama'a na samudawa akwai aya abin a gani a lura mutum ya yi hankali da talala ta Allah Allah yana talala ba man cewa ba ke ba mutum ya tabbanna ya tashi kan taka tabba komi su ne kaza da abin da suke suke sai yanzu lokaci ya yi gashi dai yanda Allah ya da wannan gari da wannan al'umma ta samudawa ya ce akwai aya a magawa ya tsauni ya alamu ga mutane waɗanda suke masana masani ta sama cikin masani ci gaba
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
Allah ce wa an jainar ladina amanu wa kanu ya taƙo wannan da abin da ya wakana ƙarshen al'amari Allah ce mun tsiratar da masu imani wanda suke jin tsoron Allah za a ce a takawa suna takawa wanda ke suke bin dokokin Allah suna tsoron azab suna bin abin da Allah ke so suna tsoron azabar Allah su su irin wani mutanen su ne Allah ya tsira da su ke kullum bayan irin wani abin ya zo zai ga gurmai a kai a kawo ƙarshen lamari Allah subhanahu wataala zai halakar da mu kuma ya tsiratar da mu imani Allah ce gaba
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون
yanzu dai a takaice wani wurin mun ɗan taɓa kaɗan daga cikin ƙasar annabin Allah sare da samulawa kuma ga wata ƙasar sabuwa ya ce wa luta lut annabi lut kenan wanda ake cewa wanda ya bi ibrahim wajen hijira kuma ce ɗaya yake da ibrahim annabi lut shi ma ka ambata wa mutane idza qala li qawmihi ata'atuna fahishata wa antum tubsirun shin za ku zawa ka to bara wallahi wannan karara kuna gani kuna aikin banza kuna liwaji in ba a cewa wani iya lutu lutu suna da ma'anar dan wa irin fasara da muke wa wannan kalma fadanta ba wani da bai sa zaka da wuya ka samu sunan musulmi ana sarƙe da wuya a cikin mu da bai gaje gaje lutu kurin gaje ba a lutu annabin Allah lutu eh ba a cewa wani iya lutu a kwadar lutu ne a liwadi liwadi sunan aikin amma ba a kiran aikin da lut sunan annabin allah ne kenan lut ga irin kira da yawa mutanen shi jan hankali za ku rika zo alfasha karara kuna gani a inda kuma ta atuna zai sha wata min nuna hakan za ta ko أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون yace a innakum lata'atuna rijal shahatu min dun nisa shin za ku rinka je ma maza ba mata ba ku bar mata ku rinka aiki da maza bal antum qaumun tajhalun ku da kuma mutane ce nan jahilci kuka suna ta jahilci dolar ɗaya wajen ɓangaren addini musan komai ba kun ɓangaren ma ɗabi'ar adam jahilai ne karara kwarai akwai iyakar jahilci namiji ya koma ga mace namiji kai kuma ga namiji maimakon mace wani shi ne mugun ake su don abu ne a fili karara na alfashar mutanen lu inda ba ana mutum mai hankali ne wannan bayanin da ya musu jan hankali da ya musu me jawabinsu فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه wani bayanin da wani wa'azin da ya babu amsa da mutanen shi suka bashi illa cewa illa an ƙalu a kharuju ala lukin yukariyatiku kun amsa a kore shi kinan ya dame su e kiran shi kiran shi ya dame su iya abin da su kurin ku hudda nuni da garin kurin a kore shi shi ne kun abin a kore shi innan munasir da taro mutane mutane suna wayo suna ga muka zamme ne suna ga kiran suna tsakace kansu suna wanke kansu tsakacin kansa game da abin da muke suna ga muka zamme ne wai haka sai ba wani ba suna ga muka kenan suna tsakacin kansu game game da irin aikin da muke yi wannan haka suka ba da umarni a kore su to amma kora ba ta yi ba ne ya ce فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين
ala ce fa an jainahu wa alahu ila mar'ata wannan da kaji da an wa abun ana an takaita ne kusa ta dogo a sura daban Allah ce shi ne lu mun tsiratar da shi da shi da iyalan shi mun tsiratar da su sai matar shi ce kurin qaddarna qaddarnaha min al-qadirin ita matar shi mun kaddara dan kafura ce ba ta da imani muka sata la tana daga cikin mu'min da suka yi saura wanda za a ma azaba a baya bayan shi ya huta tana cikin wanda aka ma azaba wa amqalna alaihim matara وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا الله تمو مسو روا da ta san ruwa ruwan azaba yanda ake ruwa aka dan su ruwan ruwa tsura mai da ruwan azaba ta fasa matsal mundari ruwan wanda ake ma galgadi ba su ba wannan ruwa ya muni da ruwan azaba ne Allah ya gama da su to wannan kamata mu sai Allah ka fi san san insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته